من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarun albarka masallaci da ke daura da gidan Alhaji Salim Menangi a nan unguwar Buba Shango Badar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan littafinmu na kitabu tauhid na babban malami a sheik muhammad bin abdullahab rahimahullahu ta'ala wanda muke bibiya a wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau da muna yinin lahadi daren litinin wanda yau ya yi daidai da biyu ga watan biyun musulunci biyu ga watan safar hijira yau na da shekara 447 daidai da 27 ga watan 7 na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a ƙarshen darasinmu na makon da ya gabata mun buɗe babin ma ja'a fi munkari alkatf babi da yake da muke bayani kan masu inkarin ƙaddara haka ne to ina tsammanin mun karanta hadisi ɗaya a cikin babin sai lokaci ya cin mana wannan kuma shi ne darasinmu na 35 a littafin karatun kuma yana fejin littafi na 86 ana fahimta mun tsaya ƙarshen hadisin abdullahi ɗan umar ko wanda imamu muslim ya rawaito shi malik ya cewa ci gaba wa an ubada bin samit daga sahabi ubada bin samit allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya haɗa mu da mu da shi a gidan aljanatul firdaus annahu kala libnihi ubada bin samit ya faɗa wa ɗan ɗansa ɗansa ya faɗa mawa shi ubada ya faɗa mawa ɗansa ana ganewa ya ce ya bunayya ya ɗan ɗana wannan tasgir ne ma'ana kamar an nuna ƙaraminsa ƙanƙantarsa kuma tasgir yana zuwa da da manufa ta tausayawa dama tasgir iya zuwa da manufa ta tausayawa ya bunayya kamar yadda luqmanul hikima yake fada ya bunayya ya bunayya an fahimta yace ya bunayya ya dan dana inji ubada bin samit innaka lan tajida ta'amal iman ba za ka taba samun dandanon imani ba sai mala ya kwantanta imani iya da dandano kamar yadda akwai ɗanɗanon suga akwai ɗanɗanon gishiri akwai ɗanɗanon magi akwai ɗanɗanon abu mai ɗaci da mai bauri to haka imani yake da ɗanɗano wanda ba shi da imani ba zai san wannan ɗanɗanon ba ana fahimta sai ce innaka a lantaji ɗa'amal iman ba za ka taɓa samun ɗanɗanon imani ba hatta ta'alam har sai ka san annama asabaka lam yakul liqudi aka sai ka san cewa duk abin da ya same ka to dama can Allah bai yi nufin zai zai kuskure maka ba duk abin da ya same ka a rayuwa tun asal Allah ya kaddara zai same ka a wannan lokacin a wannan gunda daidai ranar da lokacin har in zuciyarka ba ta yadda da wannan ba to baka da dandanon imani a zuciyarka imaninka bakinsa fatar baki kawai amma mai dira ya samu mahalli cikin zuciya ba kaga wannan iya nuna mana kan cewa duk abin da ya same ka farko ka fara yaƙini cewa da sanin Allah ko da a zahiri kana gadon wani ɗan adam ne ma sababi ko ya zama sababin cin karonka da wannan abu to abin da sai fara sauka a kokon zuciyarka ka tabbatar da kan cewa da sanin Allah kuma da ikon Allah hatta matsafa da suke tsafi tasiri ai Allah ya ce wa mahun bi ne bihi min ahadin illa bi iznillah ba wani wanda matsafi zai masa tsafi ko masihirci ya masa sihiri sihirin yayi tasiri jikinsa Allah ce fake da izinin Allah an bayyana nan duk abin da ya same ka farko zuciyarka ta fara nutsuwa cewa da sanin Allah an bayyana nan to shine yake cewa duk ɗanɗanon imani ba ka samun shi har sai ka tabbatar da duk abin da ya same ka dama can Allah bai ƙaddara zai kuskure maka Allah bai ƙaddara zai kuskure maka ba anna ma asabaka lam yakul liyuqdi aka wa ma aka aka haka na abin da ya kuskure ma bai same ka ba to lam yakul baka. haka dama can Allah bai ƙaddara abin da ya same ka ba tun azal Allah bai rubuta wannan abu da ya same ka ba yasa a daidai lokacin ya kauce maka sai ce sami'uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku ubada bin samit ya ci gaba da cewa ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwala ma khalaqa Allahu alqalama farkon abin da Allah ya fara halitta cikin halittunsa kaf alqalami Allah ya fara halitta ana ganewa alqalami Allah ya fara halitta awwala inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama tabbas haqiqa farkon abinda Allah ya halitta shine al-qalami fa qala lahu uktub sai Allah ta'ala ya faɗa ma wa al-qalami kai rubutu fa qala sai al-qalami yace rabb ya ubangiji na wa ma za aktubu me zan rubuta shi ma yana jiran uwani daga rabbul izza Allah Ubangiji me zan rubuta ƙala sai Allah ya ce mawa alƙalami ukutun maƙadira kulle shi ka rubuta ƙaddara da za ta hau kowane abu an fahimta hatta ta ƙoma sa'a har zuwa ranar alkiyama wannan kunga tun kafin a halarci duniyar Allah ya ba wa alƙalamin ƙudura umarni ya rubuta duk wani abin da zai faru daga farkon duniya har ƙarshenta to kaga baka da wani wayo baka da wata dabara yasa da annabi Musa alaihi salam da annabi Adam ake annabi Musa yazo yake blame din annabi Adam alaihi salam yace ya Adam anta abuna annabi Adam kai ne baban mu kai ne abul bashar kai ne farkon halitta cikin mutane ya akai ubangiji ya halicce ka ya baka gun zama gidan aljanna sannan yace ya kore ma duk abin da ke gidan aljanna kai amfani da shi sannan ya hane ka kan wata bishiya guda ɗaya ya aka yi ka je wannan bishiyar ka ce annabi musa yake faɗa ma wa annabi adamu ya aka yi bayan ubangiji ya maka kashe akan ita wacce bishiya kuma ka je ka zake mata bai faruwa ka sai annabi adam yake cewa annabi musa alaihi ya musa inna allaha khalaqal maqadira qabla an yukulaka bi khamsu mi'ab yake ce ya Musa kaga Allah subhanahu wataala sai dai halitti dukkan kaddara da za ta faru akan kowa da komai a duniya kafin Allah ya halicci duniya da shekara 500 ba wai halittarka ko halittata ba a ita duniyar tun kafin Allah ya halicce ta sai dai halicci kaddar da za ta hau kan kowa daga cikin halittun Allah mutane ne aljanu ne dabbobi ne mala'iku ne shaidanu ne abu ne masu rai abu ne marasa rai dukkan halittar Allah sai da Allah ta'ala ya sa alƙalamin ƙudura ya rubuta masa ƙaddararsa kafin a halicci duniya da shekara 500 to ta ya zan yi na kauce wa na rubutun dama can Allah ya rubuta zai halicce ni zai ajiye na aljanna zai hore min aljanna komai da komai zai ce ban da wacce bishiyar kuma lokaci zai yi zan ci wannan bishiyar wannan rubutun bai san kauce masa ana fahimta wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ma wa alqalami ukutum maqadira kulli shay hatta da kuma sa duk wata kaddara da za ta samu dan adam kuma ba dan adam ba mai kyau ko akasin mai kyau to tuni Allah ya kaddara wannan kaddara tun kafin halicci duniya kun ba yanda za a yi ta misin ɗin ko kai misin ba zai yi ba in Allah ya kaddara yau da karfe kaza da minti kaza abu zai same ka to dama can amma ka tuban a rubuce ki ba sabon abu bane kaga wannan ilimin yana da bukata dinga sabunta shi a kunnuwan mutane yana da kyau shi yasa sahabbai da yake su ne farkon wanda imani ya fara dira zuciyarsa a wannan al'ummar dama tuni su karatu akan kaddara manzon Allah ya gama musu ya sa sahabi zai yi wani abu ko wani abu zai same shi na kaddara wanda inda yau wani ne a cikin mutu damuwa ma ya ta sa ya mutu ma ba ma kaddara ta kashe ba damuwa ya ta sa ya mutu ku duba yadda Allah ya jarabi ayyuba alaihi salam annabin sa mursali Allah ya jarabi ayyuba alaihi salam komai nasa sai da ya kare har iyalansa ma duka ayub alaihi salam ya zama to lafiyar jikinsa ma babu ba wata gaba a jikinsa wanda bata ciwo kai ta kai ta kama an ce mutane sun fara gudun sama ko manzon Allah ne amma hakan bata sa ya rabu da imaninsa ba da Allah ya gama jaraba shi kuma ya ci jarabawar Allah yake cewa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'a muka da masa da iyalansa muka ƙara masa wa'ansu a kanada ce rahmatan minna domin jinkai irin namu inji Allah ku duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa da girmansa da darajarsa sai da ji ta'if iya musu wa'azi akan su bar bautar gumaka su dawo su bautawa Allah aka dinga jifan ma'aikin Allah ta'if sai da aka fasa masa hakuri da goshi har ma yake cewa ya ya za a yi mutane su ci nasara bayan suna zubarwa da annabin su jini sai za su ci nasara ba su ci nasara ba ga annabi Musa alaihi salam sai da ya tafiyar kafa tun daga Egypt ta yanzu Misra ya ji har Isra'ila ta yanzu a gaba a kafarsa ba ba duki ba mashin ba keke tun daga Misra sai da ya je Madina iya tafiya kuma iya tsoron kar a biyo shi a kama ya kai shi annabin Allah ne da Allah suke magana ba tafi ta tsakaninsu amma Allah da ya ɗora masa wannan ƙaddarar dole sai da ya fita kanta bayan da zai ga annabi yusuf alaihissalam Allah ya ƙaddar halittarsa mahaifinsa Allah ya ɗora wa mahaifinsa a ransa bai sarrabuwa da shi ta juyi yusuf iya kusan mahaifinsa amma sai da Allah ya jarraba su duk su biyu da ɗan da uban kuma duk manzanin Allah ne Allah ya kawo kaddara da ta farraka su sama da shekara arba'in ba su haɗu ba kuma suna nan da rai kowa da ransa annabi yusuf ya ci karo da abubuwa marasa daɗi an jefa shi a rijiya an dake shi an sai da shi matsayin bawa ya yi bauta ya zauna a prison duk don Allah ya tasta imaninsa da ƙarshe kuma Allah ya nuna e ya jarraba shi kuma ya ci jarrabawa ga annabi ibrahim alaihissalam Allah ya jarrabe shi da jarrabobi dewa babbar jarrabawa ya taso a gidansu duk gidansu ba wanda ya karbi da'awarsa duka babu daga mahaifinsa zuwa ƙasa ba wanda ya karbi da'awar annabi ibrahim alaihissalam kai malamai sun ce ta kai ta kawo duk duniyar a lokacin daga shi shema tasa su kaɗai ne musulmai duk duniyar ba musulmai su biyu kuma haka Allah ya ce ya ci gaba da awa ya ce ya ci gaba da da'awa aka ce a ƙona shi ba abin da ba a masa ba amma jeba shi a wutar ma Allah bai dautar ta cina mun jikinsa ya tsallake duk wannan turaku ya kai ɗan shekara 120 a duniya sai Allah ya ba shi haihuwa ya ji iya ƙaunar wannan ɗan da Allah ya ba shi Ismail alaihi salam Ismail alaihi salam ya fara tashi ya fara zama mutum har ya fara taimaka masa wajen aikace aikace sai Allah kuma ya ce Ibrahim din yayin kadan sa kuma domin a gwada imaninsa da Allah da dan waye fa so da umarnin Allah da son ɗansa waye a gaba ya je zai yanka dan sai Allah ya ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshi wannan dan da abin yanka mai girma Allah da kansa yake cewa inna haza lahuwal bala'ul mubin hakika wannan jarrabawa ce mai girma muka yi wa Ibrahim alayhis salam saboda ka ya dan uwa kwantar da hankalinka duk abin da ya same ka a duniya to tun kafin a halice ka ya same ka ko baka isa kauce masa ba wallahi baka isa ba baka isa ba tunda annaba wannan ga misalai kaɗan daga ciki kowanne ya ci karo da ƙaddararsa kowanne ga hadisi mai nan ba da hudu cikin arba'un nawawi wanda ma'aikin Allah ke cewa inna ahadakum la yajma'a khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa summa yakunu alaqa summa yakunu mudgha summa yursalu ilayhi al-malak fayanfuku fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimati bi katabi rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id ma'aikin Allah ke cewa dukkanku Allah ya tattara halittarku a cikunan mahaifanku mata kwana arba'in mutum iya ɗigon mani bai canja ko kala ba kwana arba'in ya rikide ya koma jini kwana arba'in ya rikide ya koma tsoka daga nan fa saunar izama lahama daga nan Allah ya tsatsara aka yi kashi da gwiwa da ina ne Allah ya lullube wannan da nama suma an sha'anahu khalqan aka sannan Allah ya maida kai halittar da yake so ana fahimtar wannan bayan an gama halitta Allah zai ce mala'ika ya busa mare aka busa ran kafin ma'awan zuwa wannan lokacin da Allah ya nufin halittar mala'ikan da yake kula da gudanarka a cikin mahaifiya in Allah ya ce ga halitta ta nan a busa mata rai sai mala'ika ya ce yaron a zakarin amunsa Allah namiji za a yi komace sai Allah bai mala'ika amsa a tamamul kirka amnu kusanul kirka Allah za a yi shi fito duniya lafiya kalau ko zai fito handicap haka ba shi da hannu ko ba shi da ido ko ba shi da ko wata larura Allah ya biya mala'ika amsa Allah dan wuta ne tun asali ko dan aljanna Allah ya biya mala'ika amsa tun fa mutun iya dan wata hoda ke masa wannan ba duk abin da zaka yi a duniya to kafin ka zo duniyar an gama zana ma layi ko bi za ka yi ba ka isa ka sauka daga wannan layin ba wannan shi ne ƙaddara wanda Allah ta'ala cikin hikimarsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara ko a ƙaddararsa wancan hadisi na umar ɗan kaɓar maza Allah ke cewa bayan an busa ma rai za a ce mala'ika ya rubuta ma duk abin da zai shafi rayuwarka a duniya bai ka tabi rizikihi a fara cewa a rubuta masa arzikin da zai samu daga naira ɗaya zuwa duk abin da ka mallaka kadara ne dukiya ce kuɗi wane ne wane ne ‘ya'ya ne muhalli duk kana ɗan kwana 120 mala'ika ya rubuta ma iya duk abin da za ka mallaka a duniya duk abin da za ka mallaka kana ɗan kwana 120 aka rubuta mashi kuma duk abin da za ka fito duniya kai zagaya ka zagayo a cikin wannan za ka yi baka yi suka fito daga cinsa sannan bayan riziki sai ajili shekara nawa da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa za ka yi sai Allah ya ce mala'ika rubuta masa haka kuma wannan lokacin iya cika wallahi tallahi za ka bar duniya ko da jinya ko babu ko da hatsari ko babu ko da tsufa ko da yarinta ko a gida ko a waje in dai wannan ajin din ya zo da Allah ya ce a rubuta maka shi ya kare da magana ta gari ranar ba yadda za a yi ka kara ko numfashi ne ba zai daga nan sai Allah ta'ala ya cewa mala'ika ka rubuta masa aikinsa amalihi mai zai a duniya mutumin kirki ne zai dinga aikin alkhairi har ya mutu ko mutumin banza ne zai dinga aikin banza har ya mutu Allah ce mala'ika rubuta masa kaza kuma mala'ika ya rubuta to dukkaninmu a cikin wannan kaddarar miki yasa da manzon Allah ya karanta sahabbai irin wannan sai Umar dan Khattab yake ce ya Rasulullah to shikenan mu daina aiki mana shikenan kowa ya zauna ya zuba wa sarauta Allah ido kuma tunda Allah ya riga ya yi hukunci in kai dan wuta ne in kai dan aljanna ne ma Allah ya riga ya yi ba za ka yi saka canja ba sai manzon Allah ke ce a imalu fa kullum muyassarun alama kulika lahu manzo Allah ya faɗa sahabbai kowa ya je aiki kowa Allah ya hore masa abin da Allah ya halice shi a kansa in kai ka kana ta aikin alkhairi a rayuwarka to Allah ya halice ka domin aljanna ne tunda ya zayyana aikin mutanen kirki da makomarsu idan aikin banza da shiririta da sabon Allah ne suka yi ma suka fi ma saukin aiwatarwa to ka tsoratarwa kanka domin ba aikin mutane girgi bane kuma ga irin makoron da mutane maza da ce kowa ya ce aikinsa Allah ya yassare wa kowa hanyar da ya halice shi a kanta yasa duk mutumin kirki in ya mutu ana kyauta masa zato domin ya hau hanyar mutanen kirki ya mutu a kanta sannan duk mutumin banza in ya mutu iya mujirmanci to ana munana mai zato domin ya mutu a hanyar da Allah yake fishi da irin masu bai wani hanyar an bai mutu wannan to wannan shine kaddara yan uwa kowa ya yarda da wannan ya gamsu da wannan sai ka huta wa ranka ba wani ɗan adam ɗaya da ya isa ya ci arzikinka a duniya babu shi manzan Allah ya ce yadda ajalinka yake binka haka arzikinka yake binka yadda ka san ba za ka mutu ba sai kwananka da Allah ya iba masu ƙare haka nan ba za ka mutu ba sai arzikin da Allah ya iba ma ka gama cinye shi duka shi yasa yake cewa wallazi nafsi biyade la tamutunna ahadukum hatta tustukmila rizqahu ba wanda zai mutu cikin ku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai ya cimma duk irin arzikin da Allah ya bashi inna mallaka ne ka mallaka inna haihuwa ne ka haifa inna ci ne ka cinye inna sanyawa ne ka sanya duk sai ka kammala su duka sannan ka fadi ka mutu sai ke cafattaqullaha wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku ku kyautata nema karka yadda akan neman abinci ka ci haram dan domin wannan abincin da ma Allah ya kaddara naka ne dama in ka kwantar da hankalinka ta hanyar halal zai same ka an bayyana wannan Allah ya ba mu ikon gyara imanin ma'aikin Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama a shi ubada bin sami bin sami ya shiga da cewa qala ukutu maqadira kulli shay'in hatta taquma sa'a ya ce ya bunayya ya ɗanɗana inni sami'ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kul ya ce na jima yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man mata ala ghairi haza falaysa minni duk wanda ya mutu ba akan irin wannan imanin ba to ba ya tare da ni in dai ka mutu baka da imani da kaddara baka san kaddaran Allah akan ka ba to ma'aikin Allah ce ba kai ba shi baka tare da shi a lahira wa fi riwayati li ahmad wa riwayati imam ahmad bin hanbal yake cewa inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalama farkon abinda Allah ta'ala ya fara halitta cikin halittunsa kaf shine al-qalami fa qala lahu aka ce ma wa al-qalami din uktub kai rubutu fajjara fi tilka sa'a bima huwa ka'in ila yawm al-qiyamah tun daga lokacin da Allah ya bashi ubanni ya ci gaba da rubutu shine fajjara ya ci gaba fi tilka sa'a tun daga wannan lokacin da Allah ya bashi wannan umarni bema huwa ka'i duk wani abin da zai kasance ya faru sai da Allah ya biya alƙalamin nan umarnin ya rubuta shi ila yawmil qiyama har zuwa alƙiyama yasa duniya an gama programming nata ne ba ba wani sabon abu a cikin ta duk abin da ya faru to dama cin iyanan maka tuban me yasa bai faru ba lokacin sai ne bai zo amma an lokacin ya faru la sai yayi duk wannan cigaban technology da wani waye-waye duk dama iyanan a rubuce bai bayyana ba eto lokacin da ne bai zo ba shi amma lokacin sa iya zuwa zai bayyana ana gane wannan mali ci gaba da cewa wa fi riwayatin libni wahabin wata riwaya ta ibn wahab qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faman lam yu'min bil qadr khairihi wa sharrihi aharaqahu Allah bin nar duk wanda bai imani da kaddara ba kaddaran nan ta alkhairi ko aka san ta alkhairi indai kana da shakka da kokonto baka da cikakken imani kan kaddaran rayuwa to ma'aike yake cewa Allah zai kona wannan mutumin da wuta shine aharaqahu Allah bin nar Allah zai kone shi da wuta wa fil musnad was sunan an ibini dailami daga a cikin musunat da sunan na ibini dailami ƙale ke cewa a taitu ubai bin ka'ab na zo wata rana na samu ubayu ɗan ka'ab wannan ubayu ɗin sahabi ne iya cikin sabon da Allah ya musu baiwan karatun alƙur'ani tun manzan Allah iya da rayuwarsa iya cikin mutanen da suka yi fice da iya karatun alkur'ani don ma'aikin Allah ke cewa kuzul qur'ana an arba ku je ku koyi qur'ani aka agun wa san mutane guda wanda daga cikin akwai ubay bin ka'ab akwai abdullahi bin mas'ud akwai mu'adh bin jabal akwai salim maula abdullahi bin umar manzala tun iya nan da ran sai ba su ijaza ya yardar musu koyi da alkur'ani an bai bijan nan shi kuma ubayyu din nan wata rana iya zaune sai manzo Allah ya kira shi yace ubayyu yace labbaika ya rasulullah yace Allah madaukakin sarki ne yace in fada maka ka karanta mun qur'ani suratul bayyina lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab ubayyu yace ya rasulullah sammanillah yace Allah ya kama sunana Allah yace ubayyu yace eh Allah ya kama sunanka ubayyu ko ya gama kuka domin jin daɗi da murna Allah ya kama sunansa ya kira shi ya ce karanta masa ƙur'ani kaga irin wannan mutane ai Allah ya musu daraja Allah ya musu ɗaukaka Allah ya ba mu ikon kwaikwayonsu shi ubayu ɗan ka'abe ke cewa faƙultu a fi nafsi sai nake jin wani abu a raina haka faƙultu fi nafsi shay'un fil khadr shay'un min al-qadr kai sai na ji raina haka kamar akwai dan wani abu da ban gama fahimtar sa game da kaddara ba fa haddathani bi shay'in la Allah yudhihibuhu min qalbi sai yake cewa shi ibnu dainam ya samu shi ubay ibn ka'ab yake cewa ubay dan ka'ab kai sahabi ne kun zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam to ina da matsala fa imani na game da kaddara akwai dan abin da ban gama fahimtar sa ba ko ban gama jin naji yanda nake so na gamsuwa ubayu taimake ni mana kaɗan zantar da ni da wani abu da ya shafi ƙaddara waye Allah hakan sai ya tafiyar min da abin da nake da shi a zuciya da na kogonto faƙala sai ubayu ya ce lau an fakata misila uhudi zahaban misila uhudin zahaban ubayu ɗan ka'ab ya cewa ibnu dailami cewa da a ce za ka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu kuma duk zinariya ne dutsen udu an ce abin da ya ɓoyi a ƙarƙashin ƙasa ya fi abin da ya bayyana girma an ce ƙasansa ya kai wajen kilomita shida zuwa bakwai a birnin ƙasa dukansa da cikinsa da wajensa a ce zinariya ne duka gold naka ne ko mallakinka na halal ka ciyar da shi duka fi sabilillah sai ce ma ƙabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qatl obai bi ne kabe ce wallahi Allah ba zai karɓi komai daga cikin wannan sadakar da kai da kwatankwacin dutsen hudu na zinariya ba har sai ka imai da kaddara ma'ana an baka imai da kaddara ba duk aikin da zaka yi na alkhairi Allah ba zai karɓa ba wa ta'lama kuma ka sani annama asabaka lam yakul yukudi aka duk abin da ka ci karo da shi a duniya mai kyau ko mara kyau dama can Allah bai kaddara zai kuskure maka ba dama sai ka ci karo da shi wa annama aqdaka lam yakul yusibak haka nan abin da ya kuskure ma na alkhairi ne ko na shari bai same ka ba to dama cin Allah bai yi da rabanka ba dama cin Allah bai zai same ka ba walau mutta ala ghairi za ghairi haza da ka mutu baka da cikakken imani kan wannan ka mutu da imani wanda ba wannan ya kunsa ba shine ala ghairi haza la kunta min ahlin nari wallahi da ka zama to ɗaya daga cikin mu abota wuta qala sai ibnu dalim yace fataitu abdullahi bin mas'ud daga wajen ubay bin ka'ab bayan yamin wannan bita yamin wannan lacca sai na sake tashi na tafi wajen abdullahi dan mas'ud wa khuzaifa bin wa khuzaifa bin al-yaman da khuzaifa dan yaman wa zaid bin sabit da zaid bin sabit zaid shi ma iya cikin kuttabil wahayi iya cikin musuma masana alqur'ani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an wahayin aya sai manzo Allah ce zai rubuta ayan nan ka je ka sata a ku kaza ka rubuta ta a daidai ku kaza shi yasa lokacin da Abubakar radiyallahu anhu zai jammul qur'an za a tattara qur'ani bayan manzo Allah ya wafati ai zaidun yasa shi ne sakataren gwamnati shi ne wanda an kawo ayoyin zai taci ya duba ya karanta ya ga ta yi daidai kuma sannan sai ya rubuta ta a ciki iya da tarihi mai kyau game da haddasa da kuma iya rubutunsa da ya da mazan Allah ya da shi kuma shi ne wata rana wa'ansu ƙabilu suna zuwa suna su musulunta to sai in su musuluntan ba su da abokan hira da yaransu sahabban maka lokacin ba su iya yaransu ba kuma suna son musulunci suna da tambayoyi kan abubuwa da yawa ba a iya fahimtar da su ba san yaransu sai kuma ba su iya larabci ba sai mazala ya tura wannan zai dudin garinsu can ya ji an ce cikin kwana goma sha biyu zuwa sha uku ya koyo yaransu ya dawo duk wani shigi da fici na yaran a cikin kwana goma sha biyu iya ya dawo duka ga wannan ba da umarnin Allah da albarkacin manzon Allah bai ba zai zama ba ka duba yadda yare yake da wahala yaran da baka iya ba musamman ka girma amma cikin kwana goma sha biyu iya duk abin da ake da yaran ya zo kuma duk abin da suke da bukata yake fara musu wannan zai ƙara nuna mana kan cewa shi ilimi an yadda ko agun kafiri ne gaje koyi shi ko agun kafiri ne inda ilimi ne gaje koyi shi zuwa musulunci amfani kaga manzon Allah lokacin da ya tura shi wancan garin ai ba musulmai bane ba musulmai bane amma ya je koyaransa domin ya zo yi wa musulunci aiki da shi kuma idan kun duba baya ma lokacin da aka kama bursunoni na badar da aka zo aka sanya musu diya kowa a zo a fanshe shi domin lokacin musulunci iya da bukatar ya ƙara ƙarfi wajen a ƙara makamai a ƙara wa musulunci da tattalin arziki daga tarji wanda aka kamo shi a matsayin fursunan yaƙi to ‘yan uwansa daga maka zo su ba da kuɗi a fashe shi duka ‘yan gata da masu dangi duk aka zo aka fashe su sai aka bar wa'ansu wanda ba a zo an fashe su sai manza ke cewa waɗannan da ba a zo an fashe su ba sahabai ku je ku tambaye su duk wanda ya iya wani ilimi na yare ne na sana'a ne na wani abu ne inda ya iya za a turo masa yaran madina guda goma wasu ya koya musu idan har ya koya musu wannan ilimin mun tabbatar sun koya da za mu sallame shi haka mazan Allah ya kan kafirai ne tsantsatin da abun yaƙi ma aka musu wani ce ya iya yaran kaza wanda yaran madina ba su iya ba ya koya musu ya koya musu a ga sun iya sai a sallame shi wani ya iya sana'a kaza a turo mai yaran gare madina guda goma ya koya musu a tabbatar da sun iya a salami shi an fahimci wannan ya sa musulunci ba ba gidajen addini ba ne wayan addini musulunci ba za a taba tafiya a bar shi a baya ba sai dai ƴaƴan san ba su fahimci shi ba an fahimci wannan saboda ka duk abin da ka zama in dai kai musulmi ne to Allah ya baka wannan damar ne domin ka taimaki addininka kada ga ana yi wa addinin Allah aiki kuma a kana da yadda za ka yi ka koma yi baka ce kai ba malami ba ne kai ba mai da'awa ba ne kai ba ustaz ba ne kai ba kaza ba ne a duk wannan yayin an wuce shi duk matsayinka in dai kai musulmi ne to wannan matsayin da Allah ya kai ka akwai manufar ka taimaki addinin ka kansa ko directly in kana da iko ko indirectly in baka da iko ko ta karkashin kasa ka taimaki addinin ka da irin duk damar da Allah ya baka an fahimci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kai wancan ibn Dainam yake cewa har wajen Zaid ibn Sabit duk naje da wannan sahabban da ya kirgo fa kulluhum haddathani bi misli zalik yace dukkan su mun magana kwatankwacin abinda Ubay ibn Kabe faɗa tun daga kan shi Abdullahi ibn Mas'ud Huzaifah ibn Yaman da Zaid ibn Sabit duka kamar sun haɗa baki da ubuyu bin ka'ab haka suka faɗawa ibn dailami magana game da kaddara kun ga magana ce mai ƙarfi ba magana wasa bace ba an bai bita kuma kuma yake cewa fa kullum haddathani bi misli zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce su ma daga manzo Allah suka ji ba su suka kirkira ba daga ma'aikin Allah suka ji an fahimta hadithun sahihun rawul hakim bi sahihi malici hadisi ne mai inganci wanda imamul hakim ya fito da cikin littafinsa a sai ke cewa akwai masail al'ula bayanu a fardul iman bil qadr bayanin cewa shi imani da kaddara wajibi ne fardun shi ne farilla ko haka ma ake jago to fard kamar wajibi kenan bayanin wajibcin imani da kaddara shi ne fardun imani bil qadr wajibi ne a matsayin ka na musulmi namiji ko musulma ta mata to wajibin kowa daga cikin mu ne tabbatar da cewa ya imani da kaddara sanadiyar waɗannan hadisai da malaika a wannan bari duk abin da ya same ka kaddara daga Allah ne inda neman kariya ne kai ta neman kariya inda neman magani ne kai ta neman magani inda neman dauki ne kai ta neman dauki inda kiyayewa ne ka kiyaye amma kaddara baka isa ka guje mata ba kuma baka da wayen da zaka guje kaddara baka da shi an bayyana nan a na biyu bayanu kayfiyatul imani bihi yanda ma ake so kai imani da kaddara din tunda an ci da zaka ciyar da dutsen odu duka zinari dan Allah in dai baka da imani da kaddara Allah ba zai karba ba kaga shi imani da kaddara sai kai mai zurfi kuma ka nemi taimakon Allah akan shi na uku ihbadu amali man lam yu'minu bihi duk wanda bashi da imani da kaddara to aikin sa rushe shi ne aikin sa ba zai maje gunda za a auna a mizanin awon aiki ba Allah ya rushe duk aikin mutumin da bashi da imani da kaddara arabi'a na hudu al-ikbaru an ahadan la tajidu da'amal iman hatta yu'minu bihi manzo Allah ya bada labarin cewa ɗayanku ba zai haɗu ba zai samu ɗanɗanon imani a cikin zuciyarsa ba har sai ya imani da kaddara da har sai ya imani da duk abin da Allah ya kaddara ya same ba zai kuskure masa ba ko abin da ya kuskure masa dama can Allah bai kaddara ya same shi ba al-khamisa na biyar zikiru awwala zikiru awwali ma khalaqa Allah mun ji abin da Allah ta'ala ya fara halitta a duha lutunsa shine me shine al-qalami inna awwala ma khalaqa Allah al-qalama farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta cikin halittunsa shine al-qalami as-sadisa annahu jara bil makadir fi tilka sa'a ila qiyamis sa'a alqalamin nan na kudura ya ci gaba da rubutu tun daga ran da ubangiji ya bashi umarni har ƙarshen abin da zai faru kiyama ta tsaya sai da wani alqalamin kuduran ya rubuta shi as-sabi'a bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bih manzon Allah ya kubuta ya barrantar da kansa daga dukkanin mutumin da bai imani da kaddara ba الثامنة نتقص عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء سوما غباتا نقوري سوني السلف waɗanda suka zo bayan sahabbai kenan ko bayan tabi'ai da tabi'u tabi'i to adarsu al'adarsu fi izalati shubhati wajen kusar da wata shubha abinda ba su gane ba ba su gama fahimtarsa ba yanda suke yi su gusar da wannan kokwantan ko shi wahar su aure ulama suna zuwa suna tambayar malaman addini kon kamar yadda ibnu dalim yake da ya tambayi wa ubayyu ya tambayi ubayyu bin ka'ab ya je ya tambayi abdullah bin mas'ud ya je ya tambayi hudhayfa bin yaman ya je ya tambayi zaid bin sabit duk akan qadiya guda daya da yake son ya samu kwanciyar hankali a zuciyarsa ba da musu ba ko hayaniya ba da shi ake gusar da shi ba addini ba da ilimi da ilmantarwa da shi ake gusar da dukkan abin da ya shiga mutane da addini yasa qur'ani yake cewa Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul har in kun samu ja'in jakan wata qadiya ta addini to ba zage zage yake ba ba bata juna yake ba ba habaici ake ba ba haibin juna da miyagun maganganu ake ba sai Allah ya ce farudduhu ila Allahi wa rasul a koma ga Qur'ani a koma ga sunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir har in kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da ranar alkiyama wannan shine mawaraka shine magani amma ba zagi ba ba jifan juna da miyagun maganganu ba duk wannan ba da shi ake gusar da shi ba addini ba an bayyana wannan na ce kaza ka ce kaza na saba ma ka saba min to sai a zo a zo na tebul kuma kowa ya wanke zuciyarsa wani e na ce kaza da kaza da kaza kai kuma ka ce kaza da kaza maganar mu ta ci karo da juna ta warware juna to ni dalilai na gashi gashi gashi abin da ya sa na ce kaza to ga aya ga hadisi ga maganganun malamai kai ko me dalilinka na cewa kaza shi ma ya ce ga dalilai na sai a haɗa wannan dalilin a ga nawa ya yi bukarfi in ƙur'ani na akwai nasiru man soka yi ba maki ku shi dalilin da ya faɗa an soke shi bai sani ba an fahimta in hadisi ne ba maki bai inganta ba ba hanyar tabbatar da hadisin ba maki nasa bai inganta ba duk da irin wannan ake kore dukkan wata shubha ta addini amma yanzu abin bakin ciki da takeici su malaman da ya kamata su dinga wannan bayanin kuma su suke gusar da shubha ta hanyar maganganun da ba su dace ba musamman ta hanyar social media nan kaga mutumin da ko ɗalibin wani bai isa ya zama ba amma da yake Allah ya kama wani zamani na rashin kunya ya ɗauko hoton wani ya kafi iya zagensa lokacin da shi wannan malamin ya yi karatu ko ya fahimci addini ba mamaki ko haifasa ba ya duniya ba ko ba mamaki bambancin ra'ayi ne ko ƙungiyanci duk abin da yake sa ake da samun cece kuce a cikin musulunci kira amma ba wanda bai yadda da ƙur'ani ɗaya ba duk an yadda ƙur'ani ɗaya ne manzan Allah shi ne manzanmu maka ita ce alƙiblar mu sallar a zahara kawa hudu asuba biyu duk mun yadda da wannan ba wanda yake shaka game da wannan amma sai ya ga maganganun sun yi zafi har ma ta kai wa'ansu da kafirta wa'ansu ma kuma duk ana cikin musulunci wannan gaskiya magana ce mai girman gaskiya kamata duk wanda yake da fada a ji a kungiyarsa ko jama'arsa to dinga bin abin a hankali yanzu wani abubuwan da suke faruwa har wa'ansu daga cikin wanda ba musulmi sun samu abin goranta musulmi har yana gani a midiya wani kirista yake cewa tafi yanzu in musuluncin ma zai nasuwa zai kaga wannan in ma ƙarya yake ai ya faɗa mana magana ne na suwa zai waɗancan sun ce wane kaza su waɗancan sun ce su wance kaza wallahi da kun da ido na daga kuma sulunci na ɗaya ne inna hazihi ummatukum ummatan wahida haka Allah ya ce bambancin nan na saɓani tun lokacin sabayan same shi me yasa bai yi tasiri ba domin su da wankakke zuciyar suke duk mutumin da ya san jiya shekaran jiya kuskure yake yau ya gane daidai to wallahi ba yadda za a iya kuma kuskuren jiya kuma daidin da ya gano kai da ka faɗi daidai ai ba maganar ka bace maganar Allah ce ko maganar manzon Allah ce to amma malamai nawa ne da shugabannin ungiyoyi nawa ne za su gane kuskuren shekara 15 20 30 amma dan gyaran ya zo daga wajen su sai su watsi da shi wannan cin amana ne wallahi kuma duk wanda yake da irin wannan ra'ayi da wannan aqida wallahi sai Allah ya tsiye ta mishi gobe kiyama tunda ita gaskiya alhaqu a haƙo an yutaba ita gaskiya ita ce ta cancanta abida dukkan wata magana inda an jingina ta da Allah da manzon Allah ai ba ai ba wanda ya faɗa bane faɗa shi makaranta wai Allah ya ba mu ikon gyarawa sai malai yake cewa a su magabata suna gusar da shubha wajen su aure ulama ne wajen tambayar malamai malamai na kwarai masu tsoron Allah idan sun faɗa musu shikenan su gusar da wannan shubha da take da musu التاسعة مسألة من نمبر تترى أن العلماء ثم لمي أجابوا بما يزيل الشبهة suna ba da amsa kan abin da zai kusar da wacce shubuha din kuma su faɗi magana ta gaskiya don Allah yanzu ai ga misali shi ibnu dailami din nan wa ya fara samu ya mai tambaya ubay ibn ka shi ya fara samu ta inda za ku gane duk waɗancan magabatan akan gaskiya suke da maganar Ubayy bin Ka'ab da maganar Abdullahi dan Mas'ud da maganar Qudayf bin Yaman da maganar Zaid bin Sabit duk ba wanda da canja duk tsiri ɗaya ce tunda ya ce ya tambayi kowa daga cikinsu fa kulluhum haddathani bi misli zalika kowa abin da ya faɗa min kutankwacin na ɗan uwansa ne yanzu ƙadiyya ɗaya in ka je wajen wannan malami sai baka wata fatawa daban musamman abin da ya shafi roman duniya wani ya ce ma halal wani ya ce ma shubha wani ya ce ma kaza an fai a dinga dungu-dungu dai haka don kai mai tambayar kawai a baka a baka abin da za ka ji ka abin da shi amma in dai magana ce ta halattawa ko haramtawa magana kauli ɗaya ne kawai innal halala bayyin wa innal harama bayyin an fahimci wannan kawai abu kaza eh halal ne halal ne ga dalili haram ne haram ne ga shi kenan kawai mutum ma me zai je kai ka fita ka huta so daga wannan ita ce amanar ilimi wanda sahabbai suka rike har suka bar duniya akan wannan a annal ulama ajabu bima yuzilu shubha malamai suna bada amsa wajen abin da zai korewa mabiya shubha da ba abin da basu gane ba wazalika annahum a nasabul kalam ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqat kuma su malamai na gaskiya suna jingina duk abin da suka faɗa zuwa ga manzon Allah ne bari bai faɗar ra'ayin kansa ko wata manufa ta sa zai jingina magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bai sani bai ce bai sani ba in ya sani ya ce gashi magana ta kare akwai lokacin daga Iraq aka wakilto wani mutum da tambayoyi wajen 40 ya zo waje ya samu Imam Malik ya tambaye shi lokacin suna kishirar fatawa kuma imam malik iya madina su kuma suna iraq suka zauna suka yi mitin iya wani da fatawa ba aurore ba wani ma da fatawa ba aurore wani ma da fatawa ba aurore ba sai suka ce to maganin wannan mu tashi mutum daya mu ba shi guzuri da abin da zai ci ya sha barwa iyalinsa ya tafi madina je ya sami imam malik ya je da wannan fatawoyi ya karanta masa ɗaya bayan ɗaya duk fatawar da ya ba da amsa ya rubuta amsar ya dawo mana da zai mana bayani shi kenan haka suka tattara fata ta kai arba'in suka ta da wani ya taho madina tun daga iraq ya zo ya nemi izini ya so gaisa da imam mali ya ce wala ya taho daga iraq ne zuwa nan madina wajen shi kuma dalilin zuwansa gashi gashi gashi ya zo da fatoyi ne na jama'a su wajen arba'in ga suna ya samu lokaci su zauna da shi ya karanta duk amsa ya rubuta ya koma sai ce to ki fara karanto tambayoyin yanzu ya karanto tun daga ta ɗayan har ta arba'in imam mali ce kaga duk wannan tambayoyi naka guda uku da san amsa su kawai ya ce uku ya ce wala uku da san amsa su kuma su zan baka iya abin da na sani iya abin da na sani yake ya ce kuma in na koma ce me zan cewa mutane na ya ce ka ce musu malik bai sani ba wahayi yake masa abin da ya ce kenan idan ka je ka tara su ka hau abin hawa ka ce ka karanta wa malik ya ce bai sani ba wanda ya sani ga amsar da ya bayar amma wallahi yanzu don cin amanar ilimi akwai malaman da suke rubuta tambaya da kansu kuma su biya ɗaliban su karanta musu wai a gansu a duniya suna amsa wata wani wani irin masifa ce imamu ahmad ɗan hanbal allah ya ƙara masa rahama ya ce wallahi duk duniya ba abin da ya yi tsoro illa kamar tambaya kan addini ya ce ya san in ya buɗe baki zai baka amsa to iya zama wakilin Allah ko wakilin manzon Allah ne haka ya ce ba abin da yake tayar mai da hankali illa ka ce za ka mai tambaya game da addini he kwana ya wuni iya karatu bai damu ba amma akwai malaman da za su rubuta tambayoyi su zo gaban kyamara zauna a dinga karanta musu tambaya suna bada masa wa ya saka me zai kara ma wannan ko duk tambayar da aka maka ce ka sani komai ka ce kana da amsarsa a ina ka taɓa wannan wannan cin amanar ilimi ce cin amanar ilimi ce ya sa Allah ta'ala ke cewa la taqafu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka sani ba ja bakin kai shiru in kai ɗalibin ilimi ne malami ne eh amma tambaya baka sani ba kana so ka sani to an baka damar bincike ka je kai ta research akan abin da baka sani ba sai ka gano shi yasa mari yake cewa la adri nisful ilm yace a tambaye ka kace baka sani ba rabin ilimi ne domin kai in mai kwazo ne an baka damar ka je ka binciko gano ka ka koru wannan jahilcin ka karo ilimi a rayuwar so daga irin wannan duka kuma wannan musiba ta social media duk ta ƙara iza wutar abu ta ƙara iza wutar wannan musibar yasa ga karatun nan amma ga jahilci ga san zuciya ga karatun ba kima ga malaman ba daraja ta iya cikin cin amanar ilimi wallahi amma ilimi iya nan da kimarsa malamai suna nan da darajarsu har sun in sun kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma matukar son duniya ko son burgewa ko son show haka a media ka dinga wani abu don a ganka a yaba ma ko kai iya ko kai kwararre ne duk wani Allah iya zari albarkar abin tunda su magabatan tun daga annabawa har zuwa sahabbai da tabi'ai duk ba wani layin suka bi ba ɓoye kansu suke yi ma ɓoye kansu suke yi ba sa so ba sa so amma yanzu abubuwa mutum wai dubiya zai je asibiti ya ana basa da kyamara ana nuna duniya wai ya je gaisuwa asibiti ya je wani ya gaishe shi a gida ba da lafiya an bi shi da kyamara wai ya je ya gaida wani asu akan bai wannan wa kake nunawa a tu'allimuna Allah bi dinikum in duk abin da kai sai ka nuna duniya kai wani ya je Saudiya ya je iya karatun Qur'ani an dau hoton sa nuna duniya wai malami kuma ya je ziyara an zo an dau hoton sa gas an dora wa duniya me kake so ka nuna mutane wannan hoton naka a Madina sakon me zai bayar me za a fahimta a kansa babu kawai za ka nuna duniya ka je Saudiya ne ka je Madina abin da ka faɗa kenan kawai sarka da Allah a dinga sa ikilasi shi Allah shi ne ke ɗaga darajar wanda ya so a lokacin da ya so ga in wa malik sun rasu tun kafin midiya ta bayyana a duniya irin wannan ta zamani amma ba ranar da za ta waye gari ta faɗa ba ce ba malik ba a duniyar musulunci babu wannan ranar kai baya baya ma ga su shehu usman dan fodi ga irin su malam abubakar mahmud gumi sun rasu tun kafin irin wannan abin ya yaɗo ya bayyana da yawa amma da wahala gari ya waye rana ta faɗa baka jan ambaci su da alkhairi me yasa suka bayyana Allah ne bayyana su kuma ikilasun su da tsoron Allah su saboda ka wannan kira ne mai karfi game da yan uwa masu da'awa wallahi wani abin a matsayin ka na ɗalibin ilimi in ka ga wanda sunan malanta iya aikata akwai abin ta kai akwai abin haushi a ciki saboda ka mi kokarin sun yi ikilasi duk wanda suke gaban ka amanar lokacin su da rayuwar su ka baka ba labari suka zo ji ba ba wani hargitsin duniya wane ya koma can wane ya bar can wane ya yi abu kaza don kaza duk ba wannan ba ne ka faɗa wa mutane Allah da manzan Allah ka dasa musu aƙidar tauhidi da imani ka musu sabis ɗin imaninsu su gyara mu'amalarsu su gyara ibadarsu wannan duk wanda ya zo wajen karatu abin da ya zo ji kenan amma ka gano labari a facebook ka zo ka faɗa wai a matsayinka na malami kana faɗa a miya ba waki ƙarya ake yi ƙarya dubu noci a cikin facebook kasa amma ka zo kana ba da labari kuma daga baya bai na ƙarya ne ka kai maka zama makareci kenan da Allah a dinga takatsansa ita wannan hanya hanya ce mai haɗarin gaske tana da daraja da kima da lada amma kuma tana da haɗari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake koya mutane ilimin addini kifi a ruwa iya nema mai gafara gun Allah tsuntsaye a sama suna mai addu'ar alkhairi gun Allah ya ce duk wata halitta har mala'iku amma sai ya ikila sai ya yi don Allah sai ya yi don Allah ba wata matafa a ransa sai an girmama juna ko wani malami ya dinga kallon ɗalibin da suke zauna gunsa wa an su jahilai wa an su ba sani ba kowace magana ya yaba musu wanda ba amanar ilimi ba ce ba amana ba ce ba mamaki a wanda suke zaune akwai wanda ya fi ka sanin wannan gadiyar Allah bai kaddara shi zai zauna ya bada karatun bane mutum ki girmama juna wani ka ji iya fada iya tsawa wa mutane dan sun zo sauraron karatunsa saboda me manzon Allah haka yi ba haka yi ba udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana annabi Musa duk taurin kan fir'auna Allah yake ce izhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyina a fada wa fir'auna magana mai laushi mai taushi ba fada ba zagi ba habaici ba haijaki la'allahu yatadhakkaru aw yaksha haka Allah ya fada Qur'ani Allah ta'ala ya taimake mu ƴan uwa masu dawa ku yi hakuri kun ji mun dira har ni ban fita daga cikin wannan maganganu ba abin da ya bayyana na gyara dai mu gyara ka mu roki Allah ikilasi da yi dan Allah duk abin da zai kawo shubha ga mabiya bi kokarin mu fidda shi daga layi mu tsaftace layi irin yanda magabata suka kawo Allah ya mana albarka Allah ya taimake mu Allah ya samu lafiya mu wani lafiya na'am Allah ya samu sani na'am eh wannan ba layin addu'a bane baya cikin layin addu'a yawa an ce dai akwai tawassuli da ake yi yawa kun babin tawassuli abu ne mai fadi iya bukatar ilimi da yawa yawa kai dai zaka yi addu'a ka ne ka roki Allah ya baka da abin da kake nema yawa wannan shine abin da yafi dacewa yawa insha Allah wallahu a'lam Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka yi mana rahama Allah ka sa da mu da mahaifanmu da sauran musulmai da ƴan uwa da zuriya Allah ya sa aljanna ta zama komurmu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ƙara mana lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka ka ƙara wannan damuna ta mu albarka ka ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da ƙaruwan arziki da dukkan garuruwan musulmai ya rabbal alamin dukkan masu damuwa ya Allah ka yaye musu damuwoyinsu dukkan masu neman bukata gare ka ya Allah ka haɗa mu da alkhairi dukkan mu ya Allah ta'ala ka mana gam da katar da cikawa da imani wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya ƙara masa albarka ya ji kan mahaifansa ya shiryar da zuriyarsa da tamu gaba ɗaya Allah ta'ala ya bashi tsaro da kariya da mu dukkan hanyoyinsa na neman Allah ya inganta masa su ya samu su albarka Allah ta'ala muna roƙonka ka sa wannan karatu ya amfani mu a duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka cikawa da imani akwai masu neman addu'o'in mu wasu na rashin lafiya wasu na iyalansu wasu na yaya wasu na dangi da sauransu wasu harkar aiki wasu harkar karatu wasu harkar kasuwa wasu harkar neman haihuwa duk dai Allah muna tawassuli da wannan zama Allah bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana da duk wanda yake zaton alkhairi ya ba mu sakon addu'a zuwa Allah ka amsa masa Allah ka samu wani da rayuwa lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi